وأشهد أن محمدا عبده وخليله وصفوته من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر في هذا اليوم المبارك الله أكبر في هذا الشهر المبارك الله أكبر حين اجتمع المسلمون في أعيادهم وفي ميدان عيدهم الله أكبر في هذا اليوم المبارك حين يطوف الحديد بالبيت العتيق الله أكبر حين يتقرب المسلمون بهداياهم الله أكبر حين يتقرب المسلمون بضحاياهم الله أكبر القائل في كتابه العزيز وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود عباد الله أيها الإخوة المصلون في هذا اليوم المبارك يجتمع فيه عدد من النسك وعدد من العبادات وفيه عيد يفرح المسلمون ويفرح المؤمنون ويفرح المضحون ويفرح الحديث الله أكبر يا أمة التكبير الله أكبر يا أمة التحميد الله أكبر إذا آذنا الله أكبر إذا أقمنا الصلاة الله أكبر إذا دخلنا في الصلاة الله أكبر إذا ولدنا الله أكبر إذا خضنا المعارك الله أكبر في هذا الصبيحة المباركة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد كما قال عز من قائل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله أكبر أيها الإخوة المصلون حين ينحر المسلم بدنه وكان كثير من الناس يألفها ويسترعيها ويجوب بها الفيافي والبلاد وليس له من لحمها إلا ما كان في الأسواق الله أكبر حين ينحر المسلم بقرة أو ينحر بقرة وكثير من عباد الله يعبدها ويتقرب إليها وليس له من لحمها شيئا وإن عنده أكل لحمها خطيئة الله أكبر حين يتقرب المسلم بكبش أو معز أو تيف وكثير من الناس في هذه الصبيحة أصبحه الله تبارك وتعالى مريضا بعضنا في المستشفى بعضنا مفتون بعضنا مدفون فمن استطاع أن يتقرب إلى الله ببدنة أو بقرة أو كبش أو سيف فليحمد الله تبارك وتعالى فليحمد الله تباركه وتعالى ويمجده لأنه أباه على كثير من الناس ومن لم يستطع أن يضحي بشيئا له ويجب عليه أن يكبر الله تبارك وتعالى ويحمده لأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد ضحى له كما صح في حديث لما ذبح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله هذا منك وإليك ولمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن لم يستطع كذلك أن يذبح فليحمد الله تبارك وتعالى فإنه مقبول على كثير من عباد الله تبارك وتعالى أيها الإخوة المصلون ولنعلم أن ما نذبحه اليوم أو نذحره إنما ننحره ونذبحه تقربا إلى الله تبارك وتعالى القائل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم فلتعلموا أيها الإخوة المصلون أن هذه الشعيرة المباركة الغرض منها التقوى والتقرب إلى الله تبارك وتعالى يوم مسلمين أولا رانا بالبركة وتتالي إبادوجي فيكي تبتوى أتكينتا ita ce ranar da mahajjata suke tsawafin Allah ɗakin Allah maɗaukacin sarki ita ce ranar da musulmi suke taruwa a filaye irin wannan domin yin sallar idi da nuna farin cikinsu da godiya zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. A wannan rana ne wanda Allah ya hore musu damar aikin hajji suke yanka hadayensu zuwa ga Allah. Waɗanda suke gidajensu suke yanka dabbobinsu na layya su yi sadaka su ci su yalwata ma iyalinsu. Muna kabbara ga Allah maɗaukakin sarki. Wannan al'umar ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shi'arinta kabbara da girmama Allah maɗaukakin sarki. wannan yasa idan mun tashi kiran sallah akwai fadin Allahu akbar Allahu akbar in mun tashi ikama akwai fadin Allahu akbar Allahu akbar in mun shiga sallah muna bude ta da kabbara Allahu akbar wanda aka haifa yana jariri ana yi mai kiran sallah a kunnen shi Allahu akbar Allahu akbar wannan al'umma idan ta shiga filin daga tana kabbara ne zuwa ga Allah Allahu akbar Allahu akbar idan Allah madaukakin sarki ya tashe mu a irin wannan safiya muna bude buɗe safiyar da kabarbari Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd wannan kabarbarin da muke kamar musulmi yana gaya ma kanshi ne yana jaddada ma kanshi ita wannan al'umma ba ta karɓar kaskanci ba ta durƙusawa ga kowa ba ta karaya a gaban kowa sai a gaban Allah mai girma wanda girmansa ya buwayi kowa yan uwa musulmi a wannan rana ya cancanta mu kabbara ga Allah madaukakin sarki mu ambace shi da yawa kamar da ya ambata a cika idda kuma a girmama Allah madaukakin sarki a kambama shi a girmama shi don haka wanda Allah madaukakin sarki ya hore mashi zai yanka abin laya wanda ya yanka ragumi yayi kabbara ya gode ma Ubangiji akwai mutane da yawa Allah ya haɗa su da raguman sai dai su zagaye sahara da su su zagaye dajujjuka da su su shigo gari su wuce fili su wuce inda za su sha ruwa amma galibin su ba su da damar cin wannan raƙumi sai in sun haɗu da naman shi cikin kan wanda Allah hore mai yana gidan shi ya yanka raƙumi ya cancanta ya ci gaba da kambara ga Allah madaukakin sarki da kambama Allah madaukakin sarki wanda Allah ya hore mai ya yanka saniya ko suka yi tarayya a cikin yankan saniya hakkin Allah ne su kambama shi su girmama shi su faɗi mashi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah ya shirye su, ya ba su dama, har sun yanka wata dabba suna masu neman kusanci da ita, a daidai lokacin da yawa cikin mutane ba su samu wani miliyar ba, hasali ma bauta mata suke, kamar waɗansu yanki na mutanen Indiya ba su da damar cin namanta, ba su da damar amfani da dukkanin abin da yake jikinta inda abin da za su taba sai kashin da ta yi shi ne za su ci ko su sa cikin abincinsu Allah ya hore ma kana gida ni'imar musulunci ni'imar imani kuma ya hore ma ka yanka ka ci daɗinta ka ci albarkacinta lalle ya kamata a gode ma Allah a yi mai kabbara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wanda Allah ya hore mai ya yanka rago ko ya yanka dan akuya wannan ya gode ma Allah ya nemi kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki akwai mutane da dama wanda ba su samu irin wannan damar ba a shekarar da ta shuɗe suna da irin wannan dama a wannan shekarar Allah ya kwace wannan damar a hannun shi wanda Allah ya kwace damar bai ba shi damar da zai yanka rago ba ko bai ba shi damar da zai yanka dan akuya ba shi ma ya tantance ya kafara ya gode ma Allah madaukakin sarki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana da ya yanka lalle shi ya ce Allah wannan naka ne kuma gare ka yake komawa Allah wannan na yanka shi domin ni da kuma duk wanda bai yi lalle ba cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da manzon Allah ya tuno da kai ya san da halinka ya san za a samu ranar da ba za ka yanka ba ya hada da kai cikin layyakin ya kamata ka gode ma Allah madaukakin sarki bayan wannan a wannan safiyar fa mutane da yawa suna asibiti suka a kwanci waɗansu suna gidan kurkuku waɗansu a wannan ranar an binne su ko a bayan wannan idin za a binne su waɗansu suna fama da wahalhalun da ba ma fama da su wasu suna cikin yaƙi wasu suna cikin tashin hankali wasu suna cikin rashin tsaro a waɗansu jihohin da wasu su garuruwan irin wannan taron a irin wannan lokacin ba zai samu ba da haka da muka samu wannan dama ya kamata mu gode mu Allah madaukakin sarki mu yi kafara a gare shi mu girmama shi kamar yadda yake sunna ce a wannan rana din Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd yan uwa musulmi mu sani ita wannan ibadar da ake a wannan rana ta yankan lahiya ga wanda Allah ya hore mai da dukkanin dabbar da zai yanka ya kamata mu sani ana yanka ta ne kadai don girman Allah madaukakin sarki don kuma neman kusanci ga Allah madaukakin sarki shi kadai ake yanka domin shi ba a hadawa da kowace manufa bayan Allah madaukakin sarki inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin wannan gurin muna da abin da ya kamata mu gyara da yawa sukan yanka layya suna masu tunani a ransu saboda kar iyalansu ne su yi zuru suna yankawa ne saboda kar yaransu su je makwabta suna yankawa ne saboda kar a ce su ma su yanka ba ya kamata mu sani cewa ana yanka layya ne kadai dan girman Allah madaukakin sarki ba dan kar mata su yi fihi ba ba dan kar yara su je yawo ba ba dan kar su yi kuka ba inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin tunda ba mu yanka ba wanda ma hakan ne yake zuciyar shi ya cire wannan abin ya dawo da shi domin Allah dan neman girman Allah dan neman kusantar Allah da kanshi Allah madaukakin sarkin yace la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minku Allah yace in kun yanka da naman da jinin ba inda zai je wajen Allah madaukakin sarki ba zai sadu da Allah madaukakin sarki ba abinda zai tarar da Allah ku samu ladansa ita ce takawar da take cikin zuciyarku kun yanka ne dan karɓar umarnin shi kun yanka ne don raya sunnar babanku annabi Ibrahim kun yanka ne don raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah ya shar'anta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shar'anta ana kusantar Allah madaukakin sarki ne a wannan rana da irin wannan layya din Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rashidin الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أيها الإخوة المصلون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل فإنها خير زادكم من دنياكم إلى آخرتكم واعلموا أنه لا ينفع بين يد الله تبارك وتعالى إلا تقوى الله وطاعته على عز من قائل يوم على عز من قائل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم عباد الله أيها الإخوة المصلون يكثر السؤال يكثر السؤال في مثل هذه الأزمنة أما يجزئ من الأضاحي ونقول بقاعدة يخرج منها المسلم سليما صحيحا إن شاء الله تبارك وتعالى فالذي لا يجزئ من الأضاحي بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وباتفاق الفقهاء أربعة من الدواب التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في حديث شريف العمياء البين عميها العمياء البين عورها وقال صلى الله عليه وسلم والأرجى البين عرجها وقال صلى الله عليه وسلم والمريضة البين مرضها وقال صلى الله عليه وسلم والعجفة الذي لا مخ فيها يوم مسلمين muna sake wa kanmu kira zuwa ga jin tsoron Allah maɗaukacin sarki da biyayya gare shi a wannan rana ya kamata ya zamanto rana ce da muka cika ta da farin ciki da walwala da godiya zuwa ga Allah da biyayya a gare shi da kiyaye dokokin shi muna sake wa kanmu wa'azi a wannan rana mu zamanto kyawawan musulmi masu nuna misali muna kuma sake wa kanmu nasiha da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamtuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan abinda muke jan hankali muke jan ka'ida akan shi ana yawan tambaya a irin wannan lokaci din abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata dangane da abinda zai yi layya da wanda ba zai yi layya ba ya dunkule ka'idar su cikin hadisi kuma ya lissafa su guda hudu ne waɗannan abin su ne malamai suka yi ittifaki akan su ba sa isa a wajen layya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in an samu makauniyar ido ɗaya dabba mai ido ɗaya wanda rahin ganin nata ya fito fili an gane ba a gani ba ta gani da ido daya wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba za ta yi layya ba dan haka dabba da take lahani a ido ba za ta yi layya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wal arja gurguwa al bayyinu arjuha kana ganinta ba ka buƙatar sai gwani ya gaya maka akwai matsala a kafarta gurguntaka ta fito fili ita ma wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba za ta yi layya ba walmariba sai kuma za Allah ce wacce take da jinya albayyinu marabuha wacce jinyarta ta fito fili duk dabbar da aka ganta jinyarta a fili take wannan ba ta layya yanzu haka mun samu dabbobi guda uku kenan wacce ba ta gani da ido ɗaya gurguwa sai kuma mara lafiya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wal adfa sai kuma kangaman miya allati la mukhafiha wa tabata da barko ba ta da jikan nama waɗannan su ne dabbobi guda hudu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata malamai suka yi ittifaqi akan su sai kuma abin da ya daidai da wannan ko kuma ya karu akan wannan kalmun khaniqa wal mawquza wal mutaraddiya wan nasiha wama akala sababu wala zakaitu ba aya nake karantawa ba na faɗi daidai abin da yake cikin ayoyin da haka wanda ta shage kanta wanda ta faɗo daga kan dutse ita ce wal munkhaniqa wanda ta shage kanta wal mawquza wanda aka dake ta dukan ya fito fili kuma tasirin dukan yana jikinta ba a laye da ita al munkhaniqa wal mawquza wal mutaraddiya wanda ta faɗo daga kan dutse ko da kana da damar da zaka yanka ba a yanayi da ita wal mutaraddiya wanda qiha wanda aka dake ta aka yi karo kuma karan yayi tasiri a jikinta ta kaji tasirin dukan wannan ba a laye da ita wa ma akala sabu abinda dabbobin farauta suka ci a wannan ranar ko da ka same su ka samu damar da zaka yanka ya halatta ka ci amma ba a laye da ita sannan abin da suka fi waɗannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mu ne kuma ba alayya da ita dan haka manzon Allah ya ce banda mai ido daya malamai suka ce idan aka samu makauniya kenan ba za a yi layya da ita saboda ta kuma ido daya mu ne idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce banda gurguwa wacce take tafiya da kafa ɗaya to in ka samu wacce ba ta tashi fa sai an sa itace an yi taron dangi take tsayawa wannan ma ba za a yi layya da ita ba tunda manzon Allah ya ce banda gurguwa to guzuma kenan da ba ta tashi ba a layya da ita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce banda marar lafiya to wacce take gargarar mutuwa kenan min babul aula ita ce ya kamata a ce kar a yi da ita wacce take ba ta da kitse ba nama a jikinta babu daɗin nama ita ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ba ba alayya da ita to kenan wata tasirin guba ya bayyana a jikinta ba alayya da ita kuma a irin wannan lokacin muke kira na ƙarshe ga 'yan uwa musulmi da suke turkar dabbobi suna sa musu allurori saboda su yi kiba wajibi ne duk wanda ya wa dabbarsa allura ko ya bata maganin da bai halatta a ci namanta ba kamar yadda wanda ya kirkira naman ya maganin ya faɗa sai ta yi sati shida ko ta yi sati bakwai ko ta yi sati tara wajibi ne ba zai saida ta ba in ya saida ta ba tare da ya yi bayani ba yana cikin haɗarin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa man ghashana falaysa minna a ƙarshe muna addu'a ga Allah maɗaukakin sarki yadda ya kamu wannan lokaci ne albarka Allah ya sa farin ciki da albarkar da take wannan rana Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu da shi dukkanin alkhairan da ke cikin wannan shekara ubangiji ka tabbatar mana da shi dukkanin musibar da take cikin ubangiji Allah ka kawar mana da ita Allah maɗaukakin sarki waɗanda muke raye ka tsare mana imanin mu Allah ka gafarta muna ka gafarta wa iyayenmu ka kawo zaman lafiya cikin wannan ƙasa ta mu mai albarka wannan gari mai albarka ubangiji Allah maɗaukakin sarki ka san yadda albarka ka take shi wannan damuna da muke tunkara Allah ka sa damuna ce mai albarka damuna ce da take ba hadari a cikin ta damuna ce da take babu asara ƴan uwanmu da suke fadin duniya da cikin wannan ƙasa mai albarka da wannan jiha wanda Allah ka jarrabe su da kowane nau'i na jarrabawa ubangiji Allah ka ba su mafita Allah ka sa ka mai da duka fara a gare su abin kai ka ba mu lafiya ka tsare mu akan shi ubangiji ka kara tsare mu ubangiji ka kara ba mu lafiya Allah ka ba mu arziki mai amfani Allah ka ba mu arziki mai amfani Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka shigar da mu cikin alfarmar da kawa Qurayshawa li ila fi Quraysh ila fihim rihlatash shita'i was sayf falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf a karshe muna addu'o'i da dukkanin ƴan uwa ƴan agaji waɗanda suka kusan kwana suna fama a wannan fili dangane cewa wannan idi ya tafi lafiya kalau muna addu'a ubangiji Allah madaukakin sarki ka saka musu da alkhairi Allah ka gani alisafin zinzan su na ayyuka na kwarai ubangiji Allah karka jiyar da su ubangiji Allah karka gajiyar da su ubangiji ka ba su ikon taimakon addinin musulunci waɗanda suke agazawa ta kowace fuska ta wajen yada wannan abun da ake yi ko taimakawa ko ba da gudunmawa naga ana ida sallah an yi yawo da huluna waɗanda suka jefa abin da za su taimaka ubangiji Allah ka saka musu da alkhairi dukkanin ƙungiyoyin jami'an tsaro da suka ba da gudunmawarsu a wannan fili muna addu'a gare su ubangiji Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka ƙara mai martaba lafiya Allah ka ƙara wannan gari da mutanen gari lafiya Allah ka ƙara mana imani da zama lafiya dukkanin waɗanda za su yi layya a bayan mun bar wannan guri su ɗan saurara zuwa lokacin da mai martaba zai yanka wannan shine abin da ya fi dacewa ga layyarmu waɗanda za su yanka ubangiji Allah ya amsa musu Allah ya amsa musu Allah ya amsa musu taqabbal Allahu minna wa minkum وأعاده علينا بالأمن والبركات سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.